الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم نعم
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Tulijin lailafin nahari, Allah kai ne kake shigar da wato tudukhilun laila kake shigar da dare fin nahari a cikin yini, wa tulijin nahara kake shigar kuma da yini, ai tudukhiluhu fin laila kake shigar da shi cikin dare. Fayyazidu kullum min huma bima na ƙasa min al'akari. don haka kowanne daga cikinsu ɗin sai ya zama yana da ɗuwa da abin da ya zama ya tawaye da kaɗayan wani lokacin sai ka ga dare ya takure rana sai daren ya buɗe sai ga yini ya zama gajeri wani lokacin kuma sai ka ga ubangiji tabaraka wata'ala ya buɗe yinin ka ga yini ya fi ya fi tsayi shi yinin ya takure dara wannan duk tasarrufi ne na Allah wa tukhrijul hayya min al-mayyit kuma kana wata hurjil hayya min almayyit kana fitar da rayayye daga matacci kal insani yace kaman mutum wa ba'iri da tsuntsu minan nudfat wal baydati ya fitar da shi daga nudfa wal baydati da kuma kwai kaga wannan rayayye ne mutum rayayye ne ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya fitar da shi wato daga daga nudufa ko kuma ya fitar da shi abu ne raye ubangiji ya fitar da shi daga cikin kwai wato khurujul hayy mayyita kan nudufati wal baydati min al hayy haka nan ubangiji kana fitar da matacce kamar ita nudufa din da kwai ka fitar da su min al hayy daga rayayi wannan jujjuyu ne duk lamari ne na ubangiji ko ku a akwai wanda su tafi akan cewa ya fitar da rayayye daga matacce shine kamar wato ya fitar da musulmi daga cikin kafiri kaga wannan waliyin Allah ne waliyin Allah ne amma inda ya fita kuma ba aka so ka faɗa ba yanzu Allah ta kadiri kamar ikirmatu dan Abu Jahalin gashi ikirmatu gashi ya musulunta ya zama waliyin Allah ya kuma uban nasa Abu Jahalin ko kuma a'a kaga wannan kaga kuma wani haka shi kuma tatataccen makiyin Allah ne amma kuma Allah ya fito da shi da kuma daga tsatso kuma mai tsarki duk wannan duk tasarrufi ne na Allah wata rizuku man tasha'u kana azarta wanda wanda kaso bi gairi hisabin ba tare da wani bincike ba ai rizqan wasi'an amma ka yalwata arzikin ka ga wanda kaso babu wani mai bincike akan haka na'am
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتخذوا منهم ويحذركم الله نفسه
ita wannan aya ta sauka ne a cikin sha'anin abdullahi ɗan ubayi ɗan salul babban munafikin nan wanda ya kasance yana ɓoye kafirci kuma yana son kafirai a cikin baɗininsa yana nuna muwalati yana nuna soyayya zuwa ga su kafirai kuma ya kasance yana da 'yan uwa wanda suka tafi akan wannan nufakar kusan mutum ɗari uku, wanda kuma kullum abin da yake cikin zuciyarsu shine su ga makiya musulunci wanda suke makiya ga janabi na sirina rasulullahi su ga sun cewa sun yi nasara sun yi nasara su kuma a baki ne a zahiri kuskis kawai suke bayyana musulunci to saboda haka sai wannan ayar yanzu da aka karanta wato ta nuna cewa alamar imani to rashin muwala ce da su kafirai yana daga cikin babbar alamar imani a ganka wato a ga zuciyarka babu san kafirai a ciki shine Allah yake cewa la yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina kada mu'minai ita ladin nan nahiya ce kada mu'minai su riƙi kafirai su riƙe su masoya ma'ana majibanta da za su dinga jibantar su min dunil mu'minina ba mu'minai ba yawwa kada mu'minai su riƙi kafirai sirki kafirai masoya wanda za su dinka jibuntarsu min donal muminina ba muminai ba bangiji ya hana a ce kana musulmi ya zama abin jibuntarka shi ne kafiri yawwa wa man ya fa'al zalika wanda ya aikata wannan ya zama ya jibunci kafirai ya zama su ne masoyansa su ne wanda ya rika abin taimako su ne wanda ya rika masoya falaisa min dinin lahi shay'in ba shi da komai minan lahi ma'ana ba shi da komai daga cikin addinin ubangiji illa an tattaku minhum tuqa sai dai idan kuna shayin wani abin shayi daga gare su su su kafiran falakum muwalatuhum dil lisani idan kuna jin wani tsoro daga gare su to shikenan kwa iya muwalati da su kwa iya nuna musu soyayya kwa nuna kwa iya jubantarsu bin lisani amma imamu suɗi ya ce bin lisani amma da harshe dunal kalbi amma bar da zuciya wahaza ya ce wannan kabla izzatul islami tun kafin wato buwayar musulunci ne a farkon musulunci ne tukunna shikenan idan ka zo sai ka ɓoye ka nuna kana tare da su saboda idan ka bayyana baka tare da su to kai ma ka san sauran waya jiri fi man huwa fi baladin laisa qawiyan fiha ya ce kuma wato wannan hukuncin wannan ya tafi ga wanda yake cikin gari wanda ya zama bashi da kuwa a cikin garin kana cikin gari amma ba mamaki ko a ce masu mulkin garin ba musulmi ba ne ko kuma a majoracin mutanen garin ba musulmi ba ne idan ka fito ka bayyana aƙidarka ta musulunci to za a iya samun matsala ƙarshen ta su kakkashe ka a yi kuma abin da ba so ba to wani irin nan ne to za ka iya yin wannan taƙiyar sai ka ɓoye wato ka ɓoye imanin naka an a irin nan ne shi sa za ka ga a cikin hadisin nan na sahihi wanda lokacin shugaba sallallahu alaihi wasallam yana tare da sai da aisha sai wani ya nemi izini sai shigowa an ce uwayinatu ne da ya zo zai shigo an ce sai shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa bi'isa ahul ashira aw bi'is ibn al ashira tar da wannan dan dange tar da shi haka yazo cikin sahih bukhari yayin kuma da ya shigo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallam alana lahul kalama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce sai ya tausasa masa zance ya masa zantaka masu dadi bayan ya fita sai sai da aisha nake ce ya rasulullah ya daga da wannan ya shigo ga abin da aka faɗa kuma da ya shigo kuma ga yadda aka tausasa masa magana sai ya ce inna sharran nasi manzilatan inda lahi man taraka hun nasu ittiqa a fushi mafi sharrin mutane a gurin Allah mafi sharrin mutane a gurin Allah a ranar tashin alkiyama shine wanda mutane suka bar shi don tsoron mugun aikinsa wani mugun aiki ne da shi idan ka bai in ba kai masa haba-haba ba ka girmama shi ka nuna kana tare da shi yanzu yanzu nan sai cuce ka to in ya shigo din sai ka yi kenan a lallaba idan aka ji ran kai dade a ku ne manya wayi wayi to irin wannan babu komai yawa amma in ba haka ba to ba ba haka ba sai a irin nan wajen kana in ka bayyana musuluncin ka za a cuce ka kuma baka da karfi a wajen a inda kake to shikenan sai ka yi taqiya irin nan wajen wayu haddurukum Allahu nafsa ubangi tabaraka wa ta'ala yana tsoratar da ku kansa an yagdima alaikum dan kada yi fushi da ku in walaitumuhum idan kun yi muwalaci da su kafirai wa ilallahi almasiru makoma ta tabbata zuwa ga ubangiji almarju shine makoma fa yujazikum ubangiji zai saka muku shi yasa kaji a cikin diwani shi yana cewa wa hubbil ahlillahi ansar dinihi wa bugudili man adawu fi kulli man hali to haka ake so musulmi ya zama da'iman ya zama masoyanka sune musulmi musulmi sune abin san ga su kake kishi in kuma ana tun suwaye kake yi to kafirai amma wani abu yanzu an rugo an abin nan in kaga mutum yana neman tsari ga dan uwansa musulmi yake neman tsari wannan wani irin abu ne haka a ce in kaga mutum yana addu'a Allah ka tsare ni Allah ka kiyaye ni Allah ka dafa ni dake so Allah ka tsare ni a zuciyarsa abin da ke kudurcewa Allah ya kiyaye daga sharar dan uwansa musulmi kaga wannan gabaki daya an yi watsi da ɗabi'ar musulunci wanda kuma shi musulmi daman man salimal musulmuna min lisanihi wa yadihi aka manzon Allah ya faɗa shi musulmi shine wanda duk musulmi ya kubuta daga sharrin harshensa ba za ka taba dan uwanka musulmi ba duk musulmi ya kubuta daga sharrin hannunka kada ka cuce shi ma'ana kulliyar ka ne kar a hada baki daga ka cuci musulmi wannan shine musulunci shi yasa imamu bukhari ya kawo su a cikin kitabul imani a cikin bangarori na imani kamar irin la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku ba zai zama mumini na gaskiya ba sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa yayin da ka ji abin da kake so wa kanka na alkhairi ba ka so wa dan uwanka to imaninka bai kai imani kamili ba yayin da ka ji abinda kake gudawa kanka ba ka gudawa ɗan uwanka musulmi wannan to imaninka bai kai cikakke ba sai ka ji yadda kake so wa kanka haka kake so wa ɗan uwanka musulmi ba wai sai ɗan uwanka ɗan uwanka uba ɗaya uba ɗaya kazin ɗinka a'a duk musulmi sai ka ji cewa duk musulmin abu ya taɓa musulmi to kai ya taɓa wanda alhamdulillah nan wajen lokacin kafin shi wa radiyallahu ta'ala an ya koma zuwa ga Allah kusan sai da maka ta dabara aka ɗauki shau ya daina jin rediyo ba don komai ba saboda a rediyon nan in ya ji an faɗi wani labari wasu musulmi wani abu ya same shi ta tashin hankali shi sai fashe da kuka yadda san shi aka taɓa labari fa zai ji a rediyo wasu musulmi wani bala'i ya fada musu wacce bala'i ya fada mata wani abu kaza ya same shi wannan sun yi ta kuka shi ma sai ya hau rashin lafiya yana daga cikin dalilin da ya sa taron sai mu dauke ma rediyon saboda in yaji kuma shi sai kama rashin lafiya to kaji imani yawwa kaji imani idan kuma kiyayya ne so ake aji kana kin kafarai amma ba musulmi ba to shi yasa ƴan uwa ka kiyaye balantana kuma har ka cuci ɗan uwanka musulmi wal iyaz billah ka bi wannan ka ajiye ɗabi'un musulunci ka ajiye ɗabi'u na annabi har ka ga musulmi ɗan uwanka ka cuce shi ko ka shirya wani abu yadda ko a ce ko yana da wani arziki a nuna a shirya wani abu yadda ko za a jefe shi ko yana da wata ni'ima Allah ya wata ni'ima a kawar da wannan ni'imar kana musulmi kai wannan aha to wannan baka zama cikakken musulmi ba da Allah ƴan uwa a dinga kiyaye irin waɗannan abubuwa نعم بسم الله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير قل كذا يا رسول الله إن تخفوا ما في صدوركم idan kuka ɓoye abin da yake cikin ƙirajenku shi ne zuciyoyinku min muwalatihim na muwalaci da su kafirai duhu ko kuma kuka bayyanar da shi ya alamhullahu to Allah ya san shi Allah ya sani in kun ɓoye in ma kun bayyanar Allah ya sani wayan alamu wayan alamu ma fi samawati wa ma fil ardi Allah ya san abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasai ya san komai abin da ku ɓoye ɗin ya sani abin da kuke bayyanarwar ya sani wa huwa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai wa minhu daga cikin ikon nasa ta'azibu man walahu azabta duk wanda yake muwalaci da su waɗanda ba musulmai ba yawa isa na zikita la tattakhizul yahuda wan nasara awliya'a yawa in dai a darul islamu ne kada ku rike su su ne masoya su ne abin jibinta ku su ba haka suke suke daukan ku ba yawa walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatuhum ba su taba aminta da ku ba su yadda da ku har sai sun kun bar addinin addinin ku kun koma nasu na'am yawma
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ka tuna a ya- a ranar da kowace rai shine yau mutu zudu kullu nafsin ma amilat min khairin muqdara a ranar da kowace rai za ta samu abin da ta aikata na alkhairi za ta gan shi muhdaran za ta gan shi abin bayyanarwa shine ta gan shi zahira ta gan shi gashiga ta kowace rai wa ma amilatu min su'in abin da kuma ta ta aikata na mummunan abu tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida za ta dinga burin ina ma za a samu wani fage wanda yake mai nisa tsakaninta da wannan abin abin da ka aikata na alheri za a ganka ga ka gashi abin ma da ka aikata na shari za a ganka ga ka ga abin nan amma murai za ta dinga burin ina ma za a samu wani bauni wani fage mai nisa tsakaninta da wannan abin saboda shi kamar da ya tabbata a cikin hadisi na ashabu sunan abin da ka mutu to da shi kake tashi yuhsharur rajul alama mata alaihi ana tashin mutum da abin da ya mutu a kansa idan ka mutu babu komai a duki- a cikin zuciyarka sai muwalaci da kafirai soyayya kafirai ko kuma son duniya ko son wani abu ba Allah ba ka rike shi a- ba shugaba ba ka rike shi a cikin zuciyarka to alkiyama da wannan abin zaka tashi yushar rajul alama mata alaihi yawa duk abin da ka mutu a kansa da da wannan abin kake tashi shi yasa zaka ga wani hadisi yake cewa idan mutum bai bada zakka ba tatil ibulu ala sahibaha yadda yazo cikin sahihi raquma suna zuwa a samu abucinta idan bai bada zakkar su ba ala khairu ma kana fiye da yadda take a duniya taɓa'uhu za ta dinga taka mutum da ko da kofatansa maza Allah ya ce iza huwa lam yu'ti lam yu'ti zaka zakatuha zakataha idan shi bai bada zakarta ba hakanan su ma awaki haka za su zo gurin mutum in bai bada zakarsu ba su dinga tattaka shi su dinga tsiri a kansa to haka ne duk abin da ka tafi a kansa to da wannan abin zaka tashi kana tare da shi yawwa shi yasa kaga shi ma nu'u zakati yake cewa ana sa shi a kabari Allah zai kawo wani irin kumurci zai dinga cewa ana kanzuka ni ne wannan dukiyar da ka tara da baka bada zakka ba yawwa shi yasa yan uwa mu bari mu saba da aikin alheri kakka yadda wani abu ba shugaba bai zauna ma a cikin zuciya yawwa almar'u ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so to ba a ran duniya ba ra a lahira da abin da kake so to da shi kake tashi idan ka- ka ka mutu kana cikin shauƙin annabi cikin bijan manzon Allah cikin soyayyar manzon Allah to da wannan shauƙin zaka tashi yawwa karamin misali yanzu mai bacci yawanci su daiwa mai bacci za ga abin da yake mayansa ya saba da shi in yana bacci shi za ga yana faɗa wanda ya saba da zagi da wasu abubuwa wanda ba su dace ba in yana bacci sai ga yana ta faɗin wannan abin bai san ma yana faɗa ba to ka saba da alheri ka saba da karatun alkur'ani ka saba da zikiri ka saba da salatin annabi ruhin kuma ya zama ba komai a ciki sai Allah sai annabi to alkiyama sai ka tashi da wannan almar'u man ma'aman ahabba na'am na'am wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa ubangiji yana tsoratar da ku zatinsa yana tsoratar da ku kansa wallahu raufin bil ibad Allah mai tausasawa bayi ne na'am قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم wannan zala ita kuma wannan ayat ta sauka ne lamma qalu yayin da su wato kafirai suke cewa ma na'budul asanama illa hubban lillahi wai ba sa bautawa gumaka sai don soyayya ga Allah wai san Allah ne sa suke bautawa gumaka li yuqarribuna ilayhi wadan domin gumakan sun kama su ne don su zama kamar tsani ne gari su zuwa ga Allah shi ne Allah sai ya saukar da wannan ayar kullahum ya rasulallah ka gaya musu ya rasulallah in kuntum tuhibbuna laha idan kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni manzon Allah za ku bi in dai kuna son Allah to ku bi annabi yuhibbukum Allah kuma sai Allah ya so ku bi ma'ana annahu yusibukum ba ma'ana sai Allah kuma sai saka muku a cikin aikin da kuke yi wa gafir lakum dhunubakum ubangiji kuma sai gafarta zunubanku wallahu gafurun ubangiji ne mai ubangiji mai gafara ne mai gafara ne rahimun kuma mai jin kai ne na'am shi yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa duk wanda yake da'awar soyayya ga janibin Allah ko janabi na sayyidina Rasulullah kuma sai aka ga yana keta alfarmar Allah yana keta alfarmar janabi na sayyidina rasulullah ya zama baya yin ladabi ga janabi na shugaba baya bin Allah baya bin annabi ibnu abbas ya ce to wannan da awarsa batilatu yawa kamar yana faɗan abu ne amma kuma wato wato zahirinsa kuma yana karyata kansa da kansa shi yasa shi yasa ita soyayya idan ta yi karfi a cikin ruhi to wato mazaharinta yana bayyana a jikin gabbai shi ne abin da aka bayan Allah suna cewa hali yawwa ai ba wani abu ne hali ba abin da yake cikin zuciyarka ne na tsananin ƙaunar Allah da ƙaunar annabi to sai a ga asarinsa asarinsa yana bayyana a jikin gabanka yawwa in kana cikin mayan soyar annabi da mayan soyar Allah to sai a ga asarin abin yana bayyana a jikinka shi ne za ga yana faruwa diwa daga cikin ahalin layi wannan shi ake cewa hali ba wani abu ba to wanda soyayyar annabi ta yi karfi a cikin zuciyarsa to sai a ga wato ya kaucewa manzan Allah ba zai iya yi ba a ce ya kaucewa annabi to ba zai iya yi ba yawwa shi yasa zaka ji shehu mushe ibrahim yana cewa yana cewa idan sara khairun nasi surrutu wara'ahu duk inda annabi ya anan nake kuma yana cewa sana ilahi nafsiyar dara lahura amilu ilahi alaysa fi shar'i jaiza yace Allah ya tsare ni ba za ka taba gani na sabawa annabi ba yace in nufin zan saba ba zai yi ba in saba manzon Allah yawa kuma haka nan shi yake faɗa yace in nace zuciyata ta dubi wannan Allah ba za ta iya ba to asarin kenan abin da yake cikin ruhin ne sai dan alamu sai dinga fitowa waje ana ganin asarinsa na'am shi yasa mu tsaya mu kula na'am
قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل كذا musu ya rasulullah atiqu Allah war rasula ku bi Allah ku bi annabi fi ma ya amurukum bihi min at-tauhid cika cikin abin da yake muku umarni da shi na kadaita ubangiji fa in tawallau ai a'radu an ta'ati idan suka juya suka ba da baya ga barin biye da'a ga Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ba da baya fa inna Allah la yuhibbul kafirina to hakika ubangiji baya son kafirai ay la yuhibbuhum ubangiji ma'ana baya son su annahum yu'aqibuhum ubangiji zai musu azaba idan suka yi haka na'am
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ita wannan ayar ta sauka ne a yayin da su yahudu suke cewa mu ‘ya'yan annabi Ibrahim ne da Ishaq da Yaƙub don haka mu akan addininsu muke. Ta sai Ubangiji tabaraka wata ala ya saukar da ayar yake bayanin cewa to ai wanda kuke ambata kuke cewa ku ‘ya'yansu ne annabi Ibrahim da Ishaq da Yaƙub to ai Ubangiji zaɓinsu ya yi da musulunci wannan musuluncin da manzan Allah ya zo da shi da wannan musuluncin aka zaɓe su da kuma annabta da kuma risala don haka ubangiji sai ke cewa inna allaha astafa adama haƙiƙa ubangiji ya zaɓi adamu annabi adam wa nuhan ya zaɓi nuhu wa Ibra- wa ala ibrahim ubangiji ya zaɓi annabi ibrahim wa ala imran da kuma ali imran alal alamina ubangiji ya zaɓe su alal alamina akan mutanen zamaninsu bi ja'alal anbiya'i min naslihim ta hanyar ubangiji da ya sanya annabawa min naslihim daga cikin tsatsansu zurriyatan ba'abuha min ba'ab wato zuriya ce wadda shashin ita zuriyar daga 'ya'yan shashi ne na'am wallahu sami'un alim ubangiji mai ji ne alimin kuma masani ne na'am
إذ قالت امرأة فرعون رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم nan da ya ce ala imrana kuma ya ce ala ibrahima ma'ana bi ma'ana an fusahuma yana nufin shi annabi ibrahim din da shi imran din wanda malamai sun ce shi a shi imran din a nan wajen ana nufin shi imranu mahaifin maryam kenan wanda shi ne mahaifin maryam mahaifiyar wato mahaifiyar annabi isa wasu kuma suka ce a imran din da ake nufi baban musa da haruna mahaifinsu shi ake nufi a nan wajen to Allahu alamu na'am izqalat katina izqalat imra'ati imrana a yayin da matan imranu ita ce hannatu yayin da wato shekaru su ta girma wace ta kallil waladi kuma ta bukatu wajen samun da fada fada atullaha dan haka sai ta roki ubangiji da ta roki ubangiji sai Allah ya amsa mata addu'arta wa ahsad bil hamli taji alamar cewa lalle ita ta samu ciki ita ita hannatu matai ita matai imranu ya rabbi tace ya ubangiji inni nazartu an aj'ala laka ma fi badani muharraran ni ya rabbi ubangiji haƙiƙa ni nayi bakanci zan sanya zan sanya maka abin da yake cikin cikin nan nawa nayi bakancin zan sanya shi muharraran ai intacce wanda yake halisan wanda ya zama ya kubuta gabarin dukkanin wani abu na duniya zan sanya shi kawai sai hidima a baitul maqdisi haka cewa Allah wannan bakancan idan ubangiji ya bata wannan dan ya fito to ya za ta sanya shi ya zama yantaccen da wanda yake ba zai shagaltu da wani abu na duniya ba kawai sai hidimar Allah zai zama yana hidima a nan baitul maqdis maqdis fatakabbal minni dan haka ubangiji ya karba daga gare ni innaka antas sami'ud du'ai ubangiji kai mai jin addu'a ne al'alimu kuma masani bin niyati da kuma niyoyi wa halaka imranu dan haka shi imranu sai ya ru- ya rasu wato wahiya hamilun ita wa matar tasa tana da ciki na'am
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
na'am falamma wada'atha ai waladatha yayin da ta haife ta waladat sai ta haife ta jariyatan sai kuma ga ta mace ce wa kanat tarju an yakuna gulaman ita abin da take kauna a ce abin haihuwar tata ya zo namiji ne yawwa domin babu wanda ya- wanda ake miƙawa ake barinsu don hidima a 'yantar da su gabarin dukkan wani abu sun hidima a nan baitul maqdisi ba wanda ake sa in ba maza ba to kuma sai ta haife ta sai ga ta kuma ita mace ce qalat sai ta ce ya rabbi ya ubangiji inni wada'tuha unsa haqiqa ni na haife ta mace wallahu a'lamu bima wada'at Allah shine masani da abin da ta haifa walaysa zakaru kal unsa ai namiji alladhi talabat wanda ta nema bai zamo daidai kamar mace ba na'am domin shi shi namiji shine ake nufin ake nufansa domin yin hidima ita kuma mace la ta suluhu laha yin hidima gare ta a ce an kai ta masallaci an ajiye ta nan baita dan dan dan yin hidima wannan bayuwa gare ta saboda rauninta da kuma kasancewa ita al'aura ce wa ma ya atariha min al-haid wa nahwihi da irin abin da yake buturo mata na sha'anin al'ada da ruwaninsa wa inni sammaituha haqiqa ni na ambace ta maryama na ambace ta maryam an ce ma'anan maryamu wadda take mai bauta ga Allah wa inni uizaha haqiqa ni ina wato ina tsare ta bika da kai wa zurriyataha da kuma zuriyata ma'ana ƴaƴanta kenan mina shaitanun rajimi daga shaitan wanda yake abin jefewa al-madarud wanda yake abin jefewa til hadisi ya tabbata cikin hadisi ma min mauludin yuladu illa masahu shaitanu hina yuladu babu wani abin haihuwa da ake haifarsa fa sai shaitan ya taba shi lokacin da ake haifarsa fa yastahillu sarihan sai ya daga murya yana kuka shaitan ne yake zungurarsa illa maryama wabnaha sai dai ko maryamu da ɗanta arwahu shehani haka bukhari da muslimu suka rawaici wannan hadisi na'am fataqabbalaha فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب fataqabbalaha rabbuha ay qadila maryama min ummiha ubangijinta Allah tabaraka wa ta'ala sai ya karbi shi maryamu min ummiha wato daga daga mahaifiyarta bi qabulin hasanin da karbuwa wanda take kyakkyawa ta samu karbuwa wa ambataha nabatan hasana ubangiji ya taso da ita tasowa wadda take kyakkyawar sa'o tasowa ai an sha'aha da kulikin hasani ubangiji ya taso da ita da ɗabi'u wanda suke kyawawa haka ta taso yawwa shine bayan ta taso ta kasance tana girma a yini kamar yadda wato shi almauludu yake tasowa a cikin shekara wa tadbiha ummuha la ahbari sadnatul baitul maqdisi don haka mahaifiyarta sai ta zo da ita gurin wanda suka manyan malamai a nan baitul maqdisi wanda su suke zama a nan baitul maqdisi mahaifiyarta ta zo da ita ta zo da ita maryamu faqalat dunakum hadhihi ku riki wannan annazirata wadda aka yi bakancan nan akan ta za a ajiye ta bauta a nan baitul maqdisi da dingin hidima a nan baitul maqdisi fatana fasu fiha don haka su wanda suke manyan malamai da suke nan baitul makadisi sai suka dinga yin jayiya a cikin sha'anin maryamu la'annaha binti imamihim domin ita yar shugaban su ci shi imranu faqala zakariya she shi zakariya yace ana a haqqu biha annabi zakariya yace ni na fi cancanta da in rike ta la'anna khalataha indi domin yar uwar mahaifiyarta tana gurina faƙalu suka ce la'a'a hatta na tare asiri idan za mu je mai ƙuri'a fanɗalaku sai suka tafi wa mun tis'atun wa ishiruna ila nahar urdun sai su 29 ne suka tafi wata ƙorama da take nan urdun nan wajen jordan wa alƙau a ƙalamahu suka je suka jefa kowa ya jefa alƙalaminsa ala anna man sabata ƙalamu kilma'i duk wanda da suka jefa alƙalaminsu cikin ruwa duk wanda alƙalaminsa ya tabbata a kan ruwa ya zama ya tsaya bai nutse ba fa huwa aula biha to wannan shi ya fi cancanta da ya riƙe ya reni ita maryamu to fa sabata qalamu zakariya sai alƙalamin annabi zakariya sai ya tsaya a kan ruwa fa ahabaha dan haka annabi zakariya sai ya riƙe ta ya riƙe ita maryamu wa bana laha gurbatan fil masjidi ya gina mata wani ɗaki a nan masallaci wanda sai da wani tsani ake hawa ma zuwa gurinta la yas'udu ilaiha gairuhu la yas'adu ilaiha gairuhu babu wani wanda yake hawa zuwa gare ta in ba shi ba wa kana yatiha bi akaliha wa shurbiha wa duniha fa yajudu inda ha faki hatta sayfi fi shita'i wa faki hatta shita'i fi sayfi shi annabi zakariya duk sanda ya je gurin maryamu ya je zai zai ya tafi mata da abin da za ta ci ko kuma da abin da za ta sha ko da abin da ko za ta shafa a jikinta to sai ya samu wato kayan marmari fruit da kayan abinci sai same sai samu a gurinta in ya je gurinta lokacin da ake cikin bazara sai ya samu irin kayan marmarin da ake samu cikin sanyi a gurinta lokacin kuma da ake cikin sanyi wato sai kuma sai ya samu kayan bazara a gurinta kama kala ta'ala kamar yadda ubangiji ya faɗa waka falaha zakariya dan haka ban maha ilayhi annabi zakariya shi ya rene ta ya zama ya taro ta zuwa gare shi nam kullama da hala alaiha zakariyal mihraba ko yaushe ne annabi zakariya ya shiga gurinta a nan cikin masallacin baitul maqdisi ay al-gurfata shi ɗakin da take a nan cikin masallaci wahi ashraful majalis shine mafi wannan wajen gurfan nan nata shine mafi ɗaukakar majalisi a nan baitul maqdisi wajada inda harizqa yana shiga sai ga kayan abinci a gurinta da kayan shaye-shaye haka zai gani duk a gurin ita maryamu qala ya maryamu yace ya maryamu aina anna laki hada ta ina kika samu wannan qalat sai ta ce wahiyar sagiratun a halin tana yar karama huwa min indillahi daga Allah ne ya ci ni bihi min aljannati Allah yake zo min da wayannan kayayyakin daga aljanna inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ubangiji yana azurta wanda ya so ba tare da wani binkice ba rizqan wasi'an haka zai azurta su ba tare da an binkice shi ba to haka yake zuwa wurinta wannan karama ce nan ka kuma zance mafi inganci ita maryamu ba annabiya ba ce tana daga cikin siddiqiya ne ko kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce matsala yake cewa kamula minar rijali kasirun walan yakmul minan nisa'i illa asiya wa maryam yawa yake cewa da yawa daga cikin mazaje sun kai mukamin kamala amma daga cikin mataye ba wanda suka kai mukamin kamala sai dai ita maryamu wato illa maryama sai ita maryamu da kuma da kuma asiyatu ta wajen fir'auna to sai haka yazo cikin hadisi dan haka sai Allah ya mata wannan karama tana zaune a daki shikenan sai a zo a ga tarin abinci a gurinta kuma daga Allah ne Allah yake kawo mata irin kalam karaman da ta tabbata gurin Kubayb wannan sahabin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda lokacin da kafir a gazwatar raji'i ne ina zato lokacin da maza Allah ya tura su aka kakkama su aka kashe dukkanin abokan tafiyarsa wanda kaga shi da aka tafi da shi maka sai banal haris bin naufal sai suka siye shi daman suna rike da shi saboda shi ya kashe musu can kakansu da aka yi badar da suka kama shi suka tafi da shi gida suka je ta sa shi a cikin kurkuku suka kulle shi to sai zama ubata dan haris lokacin kafin ya musulunta wani zubin yana zuwa gurinsa yana tarar da shi a kulli kafin su kashe shi suna tunanin ma wani irin kisa za su yi masa to shi ne hukumacin yake cewa bayan ya musulunta yake ba da labari yake cewa su da yawa wani zubin in ya zo gurin hubaibu gashi a cikin sel a kulle ya ce amma sai ga nau'in kayan marmari a ciki a gurinsa yana ci ya ce a lokacin a cikin makama babu wannan nau'in abincin amma kuma sai gashi an ba gashi kuma yana kula an kawo masa yana cin wannan ya to karama kenan da yawa ubangiji yana a cikin wannan al'umma Allah yana azurta bayansa da irin waɗannan abubuwa na karama na'am muje hunalika hunalika ya zakariya rabbahu qala rabbi hal min ladunka dhurriyyatan tayyibah
hunalika ya ce a nan ne lammara a zakariya zalika yayin da annabi zakariya ya ga haka wa alima annal qadira alal itiyani bi shay'i fi ghairi hinihi qadirun alal itiyani bil walad alal kibari yaga cewa wanda yake da ikon da zai zo da abubuwa na ci irin su kayan marmari ya zo da shi ba lokacinsa ba to ai yana da ikon da zai zo da ɗa a tare da tsufa wa kana ahlu baitihi in qaradu alhalin shi annabi zakariya malamin sun ce a wannan lokacin duk ahalinsa duk sun kare gashi shi kuma ya tsufa ga matarsa kuma ba karara ba ta haihuwa kuma ga tsufa daman ba ta haihuwa kuma ga ta ta tsufa fiye ga allan da ya haka to in aka roƙi shi zai iya zuwa da ɗan a haka in kana duba irin waɗannan sai ga wato ba abin da zai fi ƙarfin Allah shi yasa ka kwafe da addu'a kar wani abu ka ga cewa wai ba zai yi ba kai dai ya addu'a sai dai abin abin da yake mustahili ne kuma kai ma ka tabbatar wannan mustahili ne roƙonsa wannan kamar rashin ladabi ne ma dan akwai abin da roƙonsa ma rashin ladabi ne kai ma ka san Allah ba zai yi wannan ba ko ba haka ba yanzu irin sahabbai ai ba za a samu irin sahabbai ba ka ce ka kai darajar sahabbai ai ba zai yi ba yawwa balantana kuma da mun kofa annabta wannan an rufe ta makamanci to shi annabi zakariya da ya ga haka to anan ne shi ma da a zakariya rabbahu annabi zakariya sai roƙi ubangijinsa lamma da halal mihraba lissalati jawfal layl yayin da ya shiga mihrabi wajen sallarsa domin yin sallah tsakiyar dare qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba yace ya ubangiji ka bani wato da shine waladan salihan shine tayyibata ka bani da wanda yake nagari salihan min ladunka daga gurinka innaka sami'ud du'a'i Allah kai mai jin addu'a ne mai amsa addu'a ne shi yasa yana daga cikin babban arziki babban arziki wato ka samu da mutumin kirki Allah ka ba mu yana daga cikin babban arziki kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi daga cikin mafificin abin da mutum yake bari a bayansa kaga manzo Allah ya faɗa haddin waladun salihun yadqul lahu yawwa ka batsa na kirki wanda zai dinga in ka koma ga Allah zai dinga biyo bayan ka da addu'a shi san Allah ya kai ta addu'a Allah ya baka da waladan salihan kai ta addu'a Allah ya baka da mutumin kirki shi yasa ga asaifi kullun ana addu'a da na kirki waladan salihan wa mar'atun mu'minata kai ta addu'ar haka shi yasa kuma Allah ya baka da yi kokari ka nuna masa addini kadara kaci jarinka ne nuna masa sanar da shi alqur'ani sanar da shi sunnar annabi ka sanar da shi girman iyaye ka sanar da shi ɗabi'u na musulunci masu kyau duk sanda ka koma zuwa ga Allah ba abin da kake bukata in ba addu'a ba zai tabinka da addu'a ba zai amma in baka sanar da shi addini ba kawai kai ka taso ka gina ɗanka shi kenan kai dai kawai gashi nan harkar zamanin nan kawai ka ɗorayi sai dai kawai abin da ka nuna masa muhimmanci yadda zai ci ya sha yadda zai ya nemi kuɗi ya cika cikin sai cika tambinsa shi kenan abin da za ku nuna ɗanka kenan a wannan kakar kanka shi dai kawai sai ga irin wannan kana dukiya ma sai dinga Allah Allah ma ka mutu nuna masa Allah nuna masa girman annabi sannan kuma za ku nuna masa sana'a wani abu yadda zai taimaka wa kansa na rayuwa kuma sai ku nuna masa amma ku nuna masa Allah kar ya zama tsakaninka da ɗanka kullum sai harkar ya za a samu wata ɗan zaunar da ɗanka zaunar da iyalanka dinga nuna musu Allah tun suna ƙanana kana nuna musu annabi yanzu munan duk haka muke wa yaranmu yawwa ku dinga yi hatta wazifa da muke yi wata ran koda kana zuwa zawiya wazifa wata ran ka fata da asuba a gidanka kai da ƴaƴanka ku zauna ku dinga yi in kun sallah asuba ka kirawo ku yi dan su gani su tabbatar ga abin da kake yawa irin karatuka da ake guraren addini karatuka na ashafa na tafsiri gurin alheri wani zubin janyo 'ya'yanka su zo ka dinga nuna musu yawa yana haka to shi ke koda sun tafi ka nuna musu addini yawa yaro kuma in ya kafa akan abu tun yana yaro musamman yadda duk da Allah ya gina shi kan kishin ubansa ya gina akan wannan ya ga cewa ga ubansa yake yi da wuya ya bar wannan abun ko da zai bari kishin uba sai ya hana shi bari amma sai da ya girma ka kashe can wani waje malam wasu kiristoci ko wasu can sun yi yagi zuciyar kowa ya kama rabansa sannan kuma kuce za ka zo ka taro shi jikinka to ai kaga da da wuya haka ta faru to mun ga nuna yara Allah mun nan su annabi kaga annabi zakariya nan sai nemi Allah ya bashi da na kirki innaka sami uddu'a sanadatul malaikatu
فنادته الملائكة وهو قائم بالبشرى بأن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيئا وسيدا وحسورا ونبيئا من الصالحين kanadatul mala'ikatu ai jibrilu sai jibrilu ya kirawo shi nan ubangi tabaraka wata'ala sai ya ce mala'ikatu mala'iku suka kirawo shi wato dan girmamawa ne da shi sha'anin jibrilu yana daga cikin babin wato min a- a- wato a ambaci wani keɓantaccen abu da suna wanda yake mai gamewa yawwa abu ne keɓantacce amma sai a- sai a kirawo shi da suna mai gamewa yanzu matsalan kama a nan wajen yanzu kamar sai ka an ce wani zubin kamar sarki na gari sai a kira shi kano ma ga baki ɗaya in ya zo sai a ce ai kanan ce ga baki ɗaya ta zo a ai wanan ya zo ai garin ne ya zo ga baki ɗaya ko kuma wanan in ya ji sai a ce ai duk zawiya ce ta je ga baki ɗaya yawwa to irin da toci ma sai jibrili fanadahu sai ya kirawo shi an ce fa bayan shekara arba'in da wannan addu'a da yi ne a lokacin kuma shekarunsa sun tura matan ma shekarunta ta tura fanadarhu ya kirawo shi wa huwa qa'imun yusalli fil mahrabi alhalin yana tsaye na sallah fil mahrabi ayil masjid a cikin masallaci an bi an wato bi anna allaha da cewa ubangiji yubashshuruka ubangiji ya ne maka bishara biya haya da annabi haya musaddiqan bi kalimatin wato wanda yake mai gazgatawa ne bi kalimatin da wata Allah da, da- da wata kalma ka'inatun wadda take min Allah daga Allah ai bi Isa shine da annabi Isa annahu ruhul lahi cewa shi ruhun Allah ne wasu miya kalimatan an ambace shi karmar Allah li'annahu domin cewa shi kulika an halicce shi bi kalimatu kun da kalma ta kun wasayyidan kuma gashi kasancewarsa shi shugaba ne matubu'an ma'ana abin bi wa hasuran gashi kuma shi abin tsarewa ne minan nisa'i daga mataye wa nabiyan gashi kuma shi annabi ne minan salihina wanda yake daga cikin mutanen kirki ruwiya annahu lam ya'mal khati'atan an rawaito cewa shi annabi yahaya bai taba aikata wata wani kuskure ba da ɗai kuma bai taba himmantuwa ma ya ji ma himmantuwa zai aikata wani abu na kuskure bai taba yi ba wanda kuma duk isma ce ta annabawa Allah ya musu haka to alhamdulillah Mm. Allah ya dade muna sanar da yan waje gobe ne kamar yadda aka saba gobe za mu hatima wannan karatu sai kuma Allah ya kai mu wata shekara da ikon Allah alhamdulillah Fatiha da salatul fati alhamdulillah